وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ماتا masu albarka na wannan gari na kumu a local government barkanmu da asubahi barkanmu da kasancewa yau tara ga wata ne tara ga watan ramadan Allah ka samu cika da imani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijirar annan muhammad sallallahu alaihi wasallama daga birnin maka zuwa birnin madina wanda ya dace da sha tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a lissafin turawa muna darasi na bakwai zama na bakwai a wannan karatu namu da muke gabatarwa na darussa na musamman ga iyaye mata tarihin matan annabawa tarihin matan annabawa muna ta bugawa dai muna ta fafatawa mun karanta tarihin matar annabi adam na na hawa'u mun karanta tarihin matar annabi lut mun karanta tarihin matan annabi Ibrahim. Guda nawa ne ma zan tambaya an jima kaɗan za a gaya mun sunan su gaba ɗaya insha Allah. To yau za mu gangaro ɗan annabi ɗan annabi Ibrahim mai suna annabi Ismail. To yana da shi ma ya yi aure kuma yana da mata. in kin tira tarihin annabi Ismail yanda irin wahalar da ya sha da aka yi ƙoƙarin a yanka shi Allah bai kaddara ba yana shekara sha uku to shi ma ya zo mahaifinsa ya tafi ya bashi shekaru da dama can ya kewayo sai ya zo ya tarar da shi cewa shi ma ya yi aure ya girma daman idan mutum ya girma to ba sai an ce aure ba ma shi da kansa zai nemi yayi haka Allah ya yi mu halittar mu ce haka dan adam bai zai iya rayuwa ba ba tare da yayi aure ba ba daɗi sai dai mai larura ko mai matsala ko wanda yake da uzuri ko namiji ko mace a cikin mu kowa dole ya sha'awar yayi aure dan aure sunna ce ta annabi سيدنا إسماعيل عليه السلام نبي كريم النبي نيمي كرمشي الله يا يبي النبي إسماعيل kuma Allah ya bashi annabta an nada shi a matsayin annabi kamar yadda aka nada babansa a matsayin annabi kuma aka mai da shi manzo sannan Allah ya fifita shi akan sauran mutane da yawa Allah ya faɗa cikin suratu Maryam wazkur fil kitabi Ismail shine dai wannan Ismail din da muka karanta tarihin shi dan gidan Annabi Ibrahim Allah ya ce innahu kana sadiqal wadi wa kana rasulan nabiya mai gaskiyar alkawari ne Allah ya bai shi da gaskiya Allah ya albe shi da kulawa da alkawari don mutumin kirki haka yake kuma ana so yi koyi da annabi wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati Allah ya dade yaban annabi Isma'il yace mutum ne mai umartan iyalinsa da sallah ke ma idan Allah ya baki miji na kwarai to zaki ga yana miki fada akan ki sallah annabi Isma'il yana umartan iyalin shi da zamu yi bayani akan su yau insha Allah yana umartan su su rinka yin sallah ya'muru ahlahu bis salati waz zakati da zakama cewa in kun samu dama kuna da hali ku ba da zakka kenan zakka ba sai a iya lokacin annabi kenan aka farlanta ta ba har sauran annabawa ma ana ba da zakka wa kana inda rabbihi mardiya kuma shi yardajje ne a wajen ubangijinsa wannan duka yabo ne Allah ya bai shi a cikin suratul maryam aya ta 54 har zuwa aya ta 55 a wata ayar a cikin suratul an'am aya ta 86 wa isma'ila wal yasa'a wa yunus wa lutan wa kullan faddalna 'ala al'alamin Allah ya jero sunan waɗannan annabawa da Isma'il da Al-Yasa'u annabi Ismail annabi Al-Yasa'u da annabi Yunusa da annabi Lut Allah ya ce dukkan su mun fifita su akan talikan bayi a zamanin su wata aya cikin suratul Sad aya ta 48 Allah ya ce waz a inam واذكر إسماعيل واليساء وذا الكفل وكل من الأخيار كأنبتا إسماعيل da Al-Yasa'u da Zalkifil dukkansu Allah ya ce suna cikin zababbu a wata ayar cikin suratul nisa aya ta 163 inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi mun yi wahayi gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu da kuma sauran annabawa da suke bayan shi wa auhayna ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq mun yi wahayi wa Ibrahim mun yi wahayi wa ƴaƴansa guda biyu Isma'ila da Ishaqa amma mun sani cewa Ishaqa shine babba da Isma'il Ishaqa dan gidan na na Saratu Isma'il dan gidan na na Hajara wa Yaqub wannan shi kuma dan su ne wal asbab da sauran jikoki wa isa wa ayyuba da isa da ayyuba wa yunusa da yunusa wa haruna da haruna wa suleiman da annabi suleiman wa atina dawuda zabura Allah ya ce mun ba wa dawuda annabi dawud littafin zabura duka waɗannan annabawa da Allah ya ambace su yabo yake gare su ba suka ba annabi isma'il lokacin da ya girma ya kai munzalin buƙatar mace a kusa da shi to yayi aure daga kabilar amalikawa daga kabilar me amalikawa wata mace ce a masha Allah anan ya aure ta wannan kabilar to amma ba a ci sa'an zaman ba ba a ci saban zaman ba dan ko ta ranar da mahaifinsa ya zo ya ganta a gidan shi ta yi masa wani abu na rashin kyautawa annabi ibrahim ya ce to ya sallame ta ya rabu da ita sunanta umara bintu sa'ad sunanta me umara bintu sa'ad ibnu usama ibnu al-ukail ko akil al-amaliki za mu faɗi yadda hadisin ya zo yaya aka annabi Ibrahim ya ce a sake ta. To, kin ga wannan yana nuna cewa rashin kyauta wa uban miji zai iya kashe miki aure. Saboda annabi Ibrahim bai san an aure ta ba, ya zo gidan neman ɗansa annabi Ismail ya ga matar kawai sai ta faɗi wasu maganganu marasa kyau, wanda za mu zo kansu yau, insha Allah ku ji abin. take da zai tafi ya bada umarni kuma ta bakinta bata sani ba aka sallame ta da aka ki ba hankali da rashin hankalinki da gajeren tunaninki zaki iya kashe aurenki ta dalilin sirikinki ko surakarki kuma shari'a bata hana ba idan uba ya ga ɗansa ya auri ya mara kimtsi mara tsari ya ba shawara ya ce ka sallame ta wannan ba za ta zauna a cikin zuri'ar mu ba kuma ita ma uwa ai ba za ta bari ɗanta ya auriyar banza ba bayan ya rabu da ita sai dai daɗa auren wata inda su annabawa ba za su zauna haka ba ya je daɗa auren wata a suka ci gaba da zama annabi Ibrahim ya sake dawowa kamar yadda hadisin ya zo ya zo ya ga sabuwar mata ce ba wacce ba sai ya gaya wa matar ya ce in mai gidan ke zo ki ce ya kula da ke a ci gaba da riƙe ki ita kuma sunanta sayyida bintu madad sayyida bintu madad bintu madad ibnu amr ita kuma daga kabilar jurhumawa ne wancan amalikawa wannan kuma da kabilar jurhumawa daga jurhum daga bani jurhum duk da wasu malamai suna cewa ita wannan matarsa ta uku ne ba ta biyu bane a wani kaulin ita wannan matar da mahaifin shi yace rike ta tayi albarka dan sai da ta haifa masa ƴaƴa ƴaƴa maza guda goma sha biyu a jere akwai nabit ɗan annabi Ismail ne, akwai Kaizar ibnu Ismail, akwai Azbal ibnu Ismail, akwai Sishi, Sishi ibnu Ismail, akwai Musmiya ko Musammiya ibnu Ismail, akwai Mash ibnu Ismail. akwai dusa bisad ko dausa bisad ɗan gidan Ismail akwai azar ɗan gidan Ismail wannan takwara ya yi wa kakan shi kenan akwai yatur ɗan gidan azim Ismail akwai nabash ɗan gidan Ismail akwai tima ɗan gidan Ismail akwai kaizama ɗan gidan Ismail. Wannan su ne aya guda goma sha biyu kuma duk maza ne, kamar yadda malaman tarihi suka faɗa. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ba mu labari dangane da wannan mata ta Annabi Ismail ta farko wanda ya aure ta daga ƙabilar Amalikawa. Umara bintu Sa'ad ita ce matar da annabi Ismail ya fara sakinta da kuma sayyida da na gaya muku sayyida bintu madad wanda annabi Ibrahim ya ce ita kuma a rike ta kar a sallame ta Abdullahi dan Abbas ne ya ruwaito hadisin ga yanda hadisin yake kamar haka wasu mutane ne na kabilar Jurhum kabilar Jurhum mutane ne na ƙabilar Jurhum suka zo gurin na na Hajara ita ce mahaifiyar Annabi Ismail suka ce da Allah suna so ta ba su wurin zama za su zauna kusa da ita saboda sun ga akwai ruwa a wajenta ta ba su dama kuma alhamdulillah suka suka wannan suka suka zauna to ta ji daɗin zama da su gaskiya don sun mata kirki da suka zauna ma da su ma suka ji daɗin zaman sai suka aika wa danginsu da 'yan uwansu suka ce ku taho ga wurin zama mun samu wannan farkon makka kenan farkon samar da garin makka kenan kun gane kabilar ku kabilar jurhum suka zo suka zauna tare da nana hajara da yan uwansu gaba daya yaron ta yi girma annabi isma'il ya koyi larabci daga bakin waɗannan ƙabilan jurhumawan da suka zo suka zauna kusa da su kin san yaron ki yana zaune cikin yaransu zai koyi yaransu ai saboda ai shi yaran annabi ibrahim ai ba larabci ba ne ina fata ana fahimta daman larabawa duka dangantakansu ai yana ciya zuwa ga annabi ismail ne ya kware da larabci sosai har ya girma kawai da suka ga yaron yana da hankali wannan kabilar jirhumawan sai suka ce wa nana hajara wannan ɗan naki ko za mu ba shi mu ya aura a ƙulla zumunci Allah sa kuna ganewa an yi zaman daɗi kuma dama haka abun yake idan aka zo aka yi zaman mutunci aka yi zaman arziki aka yi zaman daɗi sai ki ga kin ɗauki ɗiyarki kin bawa abokanan zama ai yana faruwa ko ko ko ɗiyarki ta auri wani duk wannan ba matsala ba ne abu ne mai kyau masu karamci suna yi ana iya haɗa aure idan zama ya yi daɗi in an karanci halin mutane kawai sai suka ce bari mu ba da ‘yarmu ga ga ɗanki wannan yana nuna cewa ashe uwa tana iya tawallin harkar auren ɗanta in uban baya yanzu a nan gudun kun ga babansa bai sani to ai ba su ma san inda baban yake ba da annabi Ibrahim ya sake wato ya kama hanya ya tafi ya batta ai bai dawo ba sai da shekaru yana ce yana da awa yana aikin Allah amma dai Allah ya san cewa ya ajiye matarsa da ɗansa a wannan guri ashe za a yi makka ne a wurin da haka annabi Ismail ya yi aure annabi Ibrahim bai sani ba baban shi ashe yanayi yakan iya sa ɗa ya yi aure ubansa ma bai sani ba wataƙila ya yi tafiya wataƙila yana wata ƙasa wataƙila ya shiga wani sha'ani ya shiga wani abu dai daban kuma wannan yana nuna ashe mahaifiyarki za ta iya wuce miki gaba a komai na hidimar biki mahaifiyarka kai ma za ta iya wuce maka ba wani laifi ba ne musamman ba su da kowa ba sai ita hajara da haka anan aka yi haɗe-haɗen da aka yi kawai har aka yi masa aure kawai kaina na hajaran na akwai haƙuri wallahi ni dai ina karan tarihin na nace da Allah zai taimake mu ya bamu mata masu haƙuri irin na na hajara wallahi da mun huta wallahi da bamu tsufa da wuri ba wallahi amma yanzu namiji yanzu yanzu yake tsufa wallahi saboda bala'i da wahala a gida gashi mata suna gasa maza sai haƙuri wannan mata tana da haƙuri nan duk zaman nan da aka yi ba miji har ɗan ya zo ya yi aure tana ta kula da ɗa shi kaɗai kuma kin ga gashi shi kaɗai ake ta labarinsa ko kin ji wani shi kaɗai ne amma ki duba da ta yi haƙuri duba yadda Allah ya waɗanta albarka ana cikin wannan yanayi sai na na hajara ta rasu wallahi sai ta rasu sai ga annabi Ibrahim can shekaru ya kewayo ya zo duba iyalinsa sai ya samu Nana Hajara ta rasu ga ɗansa kuma ya yi aure gidan ya dawo hannun Ismail dama ita kadai ne ya zo ne ya duba su ya ga ɗan shi da ya bari ƙarami ya kuma ga matarsa ashe rai yayi halinsa to da yazo annabi Ismail din ma bai same shi ba sai ya gama shi ma bayan da yazo gurbin gidan kawai ya dai tarar da gida kawai sai ya tarar da wata mace a gidan bai same ta ba bai same shi ba kai matarsa kuma babu sai ya tambayi wannan matar annabi Ismail ɗin, Umara bintu Sa'ad ɗin, ya ce, Ke, ina mijinki, alamu, abu da ya san shekarun da ya tafi ya bar annabi Ismail, dama ya kamata a ce ya yi aure ai. Sai ce, Ke, ina mijinki, wannan kuma yana nuna ya halatta uba ya shiga gidan ɗansa kenan, tunda ai shiga gidan yayi. Da haka babanki zai iya shigowa gidanki har ɗakinki. kamar yadda babanka kai ma zai iya shigowa gidanka har ɗakinka a zo a duba a game kuke wata uwa ta ce tab ai malam bana wasa ai zan gaya wa in zan je gidan yata bana gaya mata zan je na ce me yasa ta ce a'a ai in na ce mata zan je za ta yi wani gyare-gyare so nake in je in gaya take rayuwa a gidan kwatsam sai dai ta ganni in na je kuma bana zama zan shiga kitchen ɗinta ya take yi in ga gadon mijinta ya take in ga ɗakinta in ga toilet ɗinta in ga kaza in ga gidanta akwai shara akwai kimtsi da nan ne zan gane cewa shin tarbiyyar da na mata ta ɗauka ta ci gaba da yi ko ko ta lalace in na zo na ga komi a wargaje a watse gajerun wanduna a jejjefe kayan fitsari a wawwatse ɗan kwali a jefe zani a can tsummo kara a can an yi shanya ga kayan kashi da fitsarin yara to na sa akwai matsala har kicin nake shiga in ji ta tace sai na duba jeran kwanukanta da tsarin kwanuka abincinta yaya take kula da mijinta yaya tsaftan gidan akwai kanshi ko babu akwai turare ko babu wannan matar ta burge ni gaskiya abin da ta faɗa kuma haka din yana da kyau saboda wallahi wasu matan abin ba labarin ba daɗi a waje kam zaki ganta tatas amma wallahi in kin je gidanta ba zai gano ba akwai kazamai a cikin ku na a'udhu billahi tarkace dai tsummo kara dai babu abin da babu mijin haƙuri yake kura wani in yazo ya ce sai na nemi inda zan kwanta dan ta cika gadon da tsummo kara da buhu akan gado a'a wani wani wata tukunya akan me abadu Allah ai ku tsiyar ku ba kwa so a faɗi gaskiya waye waye na faɗa waye a haba to nawa anan ma masu ajiye buhu akan gadon guda nawa ne kawai ku gyara kun san ni da ku ba boye boye ai yawa kar ta san kar ne in gaya muku gaskiya kawai duk macen da ba ta kimtsa gidanta wallahi ina miki rantsuwa kawai ki shirya sai dai ki ji kishiya a gadon bayanki zai je ya samu wata 'yar zamani 'yar kwalliya 'yan matan nan na zamani masu tsafta da yanga ya zo auro ta zo sai ta gane miki azaba ki kula gyara gidanki amma mutum ya je gidan abokinsa ya rinka sha'awar gidan abokinsa sama da gidan matarsa saboda ya ga matar abokinsa ta fi kulawa wani fa baki yayi za a dafa masa abinci ce kai ba zan kashe kuɗi na kai wannan banzar ba yace abokina da Allah ga wannan kayan abinci da nama ka ce mata ka tai mana abinci yace gidanka bai ce yace barna kuɗi ne haka za ta lalata abun bata iya ba ba kimtsi ba tsari yace ba zan kashe kuɗi na ba mijinki yayi baki sai dai ya tura gidan matar abokinsa a yi abinci kuma a kawo gidanki a ci abincin ai kin ji kunya wallahi wallahi kin ji kunya ki gyara ko za ki ji haushi ni kam zan gaya miki gaskiya to kun ji abin da ya faru sai annabi ibrahim ya ce da ita ke ina mai gidanki ta ce ya fita nema bata tambaye shi ina gajiya ya sanda zuwa ta gaishe shi tana ganin dattijan mutum tsoho ba shekara ɗari da wani abu ba ina mai gidanki bata san ba cewa surikinta ne amma ko da bata sani ba yanzu tsoho dattijo ya zo gida ba za ki gaishe shi ba ba za ki mai tarban baƙi ba a riwaya aka ce yana kan dokinsa yana kan doki bai sauko ba take ba shi amsa sai ya dana mata tambaya ya ce to yaya rayuwar taku ta ce muna cikin sharri da masifa wallahi ya ce to kawai mata ba sai ta ci gaba da ƙara surutu ba ta ce muna cikin kunci muna cikin matsi nahnu fi dhiqin wa shiddatin muna cikin kunci muna cikin matsi muna cikin wahala kawai baki san tsoho ba baki san daga ina yake ba ta buɗe sirrin gidan gaba ɗaya ta bankaɗe ta gaya mai ta ce yanzu ma ya tafi jeji ne farauta zai nemo mana abin da za a ci rayuwar ba daɗi ba na jin daɗin zama da shi annabi ibrahim ya shiru ya ce to ya yi tunani ya ce wannan yanzu matar matar ɗansa ne annabin allah to kin ga hajiya kina ji na ba daidai bane ki rinka zuwa kina bayyana asirin gidanki kina bankada asirin gidanki komai sai kin faɗa ba a yi ko ana cikin matsin ciya yake alhamdulillahi Allah dai ya mana rufin asiri ba laifi muna dan jalabtawa ba yabo ba fallasa dai ki dan yaba ko da mijin baya yi ai Allah yana kallo kin rufa wa mijinki asiri ballagazar mata watsatsiyar mata ita ce matar da ba ta rufa wa mijinta asiri tona shi take yi kuma zaman yau da gobe dole sai an rufa juna asiri ke kanki wallahi akwai abun abun tasko abun kunya abun abun waye a tattare da ke amma mijinki yana rufa miki asiri nawa nawa ne abin da mace take yi a gida wadda abun ashe ne amma mijinta yake lullube ta baya faɗa wani halin naki in an gaya wa iyayenki sai babanki ya zo da tsumagiya ya zane ki amma ya haƙura ya kyale ki daka a nan gurin nasihar da zan muku za ku ji illar tona asiri da rashin rufawa miji asiri da rashin rufawa kai asiri abin da ya jawo kuma ke ma idan baki daina ba sai wannan abin ya same ki kowa ya sani ba daɗi ake ji ba a zaman aure kowa ya sani kaɗan ne a cikin masu aure suke jin daɗin amma me amfanin tonan asiri tonan siriri ki je gidanku ki zagi mai gidanki kannanki su zo ki zagi mai gidanki danginki su zo ki zagi mai gidanki kullum mai gidanki a matsayin zagi kuma kina nan kin makale masa ba ki rabu da shi ba sai sharri kuna cin arzikinsa kuna tozarta shi in fita auren daɗi ne ki fita mana zaurawa nawa ne suke titi suna zaune suna neman irin naki miji ma ba su samu ba ba ku da godiyar Allah wasunku ba ku da haƙuri wani lokacin kuma wallahi ba laifin mijin ba ne yanayi ne na rayuwa an samu canjin rayuwa da an samu cikin walwala to yanzu kuma abin ya ja baya ba za ku rufa kanku asiri ba wata mata aka ce da mijin samun mijin ya zama babu abin ya yi ƙarfi da kayanta ta yi gaba ɗaya ta fita daga ɗakin mijin ta koma can ɗakin ta tana ta ɗan jalanta ta ajiye mai abincinsa a nan kicin in ya ga dama ya zo ya ɗauka maganar alaƙar aure babu ai saboda bai da kuɗi ta tare ya ma haƙura talauci malam ba abin da baya jawo mutum a gida in Allah ya jarrabe ka da mata mara wallahi yasa na sha faɗa wa maza kar mutum ya gaggawa wajen aure wallahi ina son ka wallahi ƙaunarka nake wallahi wallahi wallahi dalin wallahi my serious my makaryaciya wani serious din waye ka rabu da ita sai ka yi bincike a kanta wata komi ta da ko sai ta ce wai wai wai wai ne da wai my love my heart my life my two my dear wata gara haka gara ma ba ya gani wani soyayya wani komai wani shi komai na ta zai yi mai kaza mai kaza amma in ta shiga gidan kuma ba a guri ku daina ku zauna da mazajen ku da rufa su yanzu ku mata yanzu dan Allah sai an miki magana ki rufa miki gashi wala ba sai an muku wa'azi akwai akwai wani dan adam da ya san asirin ɗan namiji irin mace akwai shi ai babu da shugaban kasa da sarki ba sarai da yalla bai duk wani mutum da ke gani babba ne ana gani girmansa da matsayinsa ana masa kaza ana masa kaza a tafin hannun matarsa yake wani wani babban malami ana ce shi shehu juha kamar da malam kika ta wace ta su juha babban malami ga rawani ga ilimi ga ɗalibai masu yawa babban mutum in ya zo kowa ya bada wuri in yana magana a yi shiru in yana kaza kaza kaza a raka shi a yi waye a yi waye sai wata rana wani ɗalibin sai ya zo gida ya yi goshi sai yana yi wa matar magana sai ta ga ɗalibin yana tarawar jiki malamin ko baya nan amma yana ba da sakon malamin kamar yana gaban sa yana ta ce kai da Allah su saurara ta ce ba wani bane to ya ce a malami sai dariya ta ce ni na san shi sama yadda kuka san shi sai ba ka bara nan ta ce bari ka zai shiga nan gurin ka dan buya zai dawo daga karatu malam ya dawo da karatu da rawaninsa da kwagiri da sanda da menene da waye dan ɗalibi na an makalar da ya ce ya tsaya a gefe matar sai ta taho irin za ta tare shi tana kallon ta ce a yau kuma ta ce to da rawa nake zo ka shigo ka gano su yake so yake so kamar yayo kuma haka za a yi ta ce rawa nake so ka shigo kawai shehu jahama sai cire rawan ba sai ya cire babbar riga ai ya baro makaranta sai bala ran gadawa yana ran gadawa tana yi wa kada haka ran kada haka kada haka sai bai zo haka ba ta kuma duk sai take to ga yanda za ta yi sai ta sama ba ashe ɗalibi kam yana can ya makale yana ganin yadda matan malami take kiki ta shi إنا لله وإنا إليه راجعون kace yadda yake zuwa muku ni kuma ba haka yake zuwa wajena ba duk yadda namiji yake yadda yake da waye waye in ya zo wajen zuwa wajen matarsa akwai yanayin da zai zo ai ba ba haka zai zo ko tana kallon shi namiji a hannun mace sai Allah to Allah ya yi mace ne daman mai rufe asiri ce ai shi yasa kika ga maza suke cikin rufin asiri matan su ba sa zuwa titi su ta waka saboda ai uwarsa ma ba ta san sirrin sa maka baki uwarsa ta san sirrin sa yana gari ke ku kin san sirrin sa yana babba Allah ya yi ku a ɗabi'ar ku ya kamata ku rufe asiri to ki rike wannan a matsayin misali kamar da kika rufa asirin mijinki a irin wannan al'amura ba ki yaɗa kika ce kaza kika ce kaza ba yanzu idan kin rasa abinci in kin rasa sutura in kin rasa kaza in kin rasa kaza sai ki rike yaɗa asirin mijinki bai da kyau ta gama surutu da faɗin maganganu Adam Ibrahim yana kan dokinsa bai sauka ba sai ce fa idan za a rujuki fakra'i alayhi salam idan miji ya rufe ce ina mai shi wa kuli da ku yughayyiru asabata babi kuma ki gaya masa ya canja kofar gidan shi kin ji magana annabawa kin ji magana manya ita kan bata sani ba ki duba malama ta annabi annabi ibrahim bana yayi wata irin rayuwa ya yi shekaru ya tafi baya aikin Allah yake da'awa da ya dawo yana kan dokinsa wataƙila da ya tarar da ɗan ya zauna ya kwana ɗaya biyu uku ma ya yi mai ta'aziyya su gaisa da juna amma da yake matar ta masa tarba mummunan tarba sannan kuma wataƙila ya zo daman ba zai dade mutum da bai samu matar shi ba zai zauna a gidan surukinsa ne ko surukarsa sai ya ce idan mai gidanki ya zo ki ce masa ina gaishe shi amma fa bai ce ki ce baban sa ya zo ba a'a ai annabi ne shi Allah zai sanar da shi cewa baban sa ya zo sannan ki ce da shi ya maza maza ki canja kofar gidansa idan ka ta dauka kofar gida za a canja mata a cikin ita za a canja mata sai yana tafiya sai ga annabi Ismail ya dawo ni iri da kayayyaki na itace ne a'a ya je daji kamar dai da namiji yake zuwa nemo abinci ya kawo iyali bawan Allah matar ta gama zagi shi ta gama sukarsa ta gama faɗar da abin da faɗa ya shi kuma ya dawo da ɗan abin da za a ci wallahi malama yana shigowa gidan nan sai ya ji alamar ya ji ɗoriya ya ji ƙanshin kamar ubansa ya zo gidan haka kawai Allah ya kimsa masa sai ya ji cikinsa ya bashi kamar ubansa ya zo kawai yana zuwa ya ce wa matar nan gobe sai ce hal ja'akum min ahad akwai wani mutum daya wani ya zo gidan nan anya ba ku yi ba ko ba kuwa qalat na'am matar ta ce eh kwarai kuwa ja'ana shaykhun kaza wa kaza wani tsoho ki je da ta ce ba wani tsoho ya zo mana mai sifar kaza kaza kaza wallahi tana bayanin sifar kawai sai Allah ya kinsa mata a ransa shi ya ce ai wannan babana ne ya ce da ita me yake miki sai ta ce ya tambaye ni ina kake na ba shi labari ya ce sai kuma yake miki ta ce sai ya tambaye ni yaya halin rayuwarmu a nan gidan yau kai fa aishu na ya ce sai kika ce masa ne ta ce sai ya ce muna cikin matsi muna cikin wahala ki duba matan nan don Allah aikin san malam wasu matan ba akwai tsaurin ido ba wata ta zuta mijinta kai dan banza kai dan wasu dan iskan gari kiranka in ban da larura ba wallahi ta ban larura nake da kai gagarin kamar ne kai zama da kai ma ba asara ba ne in ka yi saka sake ni shi ko mijin mai hakuri yana ba komai rayuwa ne ba komai ki yi ki gama ai Allah ya rabu wasu mazan ba za su iya rabuwa da mata ba wani ya gaya wa matarsa ba sani ba ko kuskure ya kome ya ce kin ganin nan ba na saki duk abin da na yi ba zan saki ki ba ni ne in rubuta na saki ki ba zan ki ba malam ka yi kuskure ba a gaya wa mata wannan zamanin haka ai wuka kamata makani da murkushe ka ai ce mata za ka yi fara in an samu matsala fa akwai damuwa ya kamata ki rike gidanki in kika zo da shaidanci da fitina bai gagara ba zan iya rabuwa da ke ta ji a ranta cewa in ta yi ba daidai ba za ka yi sallama ta amma ka ce wa mace wani duk abin da za ka yi ba za ka take da a yi da ko da ke ra'ayi ne ba mutum zai iya faɗa kuma ba laifi ya yi ba ba ne matan wannan zamani da yawan su ba su da kirki in ta fahimci cewa a duk yadda za ta yi ba za ta ce ta ba to za ka iya zuwa gidan ma ta zo ka neme ta rasa wata rana ta tafi yawo ka nemi abin da za ka ci ta hana annabi ismail bai ce mata komai ba sai ya ce mata mahal aufaki ilai ko ya miki wasiya da wani abu ta ce a kwarai kuwa sai ya nabi ismail ya ce to me yace miki baban nawa a yace me yace miki shi mutumin ta ce ya ce ce maka assalamu alaikum ya ce bayan nan fa ki duba annabi da iya tambaya ya ta binta daki daki da kanta ta kawo kanta za ta yanka kanta ya ce bayan nan fa sai ya ce sai ta ce masa ya ce in gaya maka ta canja kofar gidanka kawai sai ce da ita za ka abi ibrahim wannan tsohon da kika gani ya zo miki a kan doki to babana ne annabi ibrahim shi ne babana allahu akbar kenan suriki ki ne yau kin kwafta wa kada amara ni an ufari kake kuma cikin wasiyar da ya baki ya ce in rabu da ke ke ba mata aure na bane yace il hatibi ahli tafi gidanku na su ke sai an jima sai ku kuka sai haɗa kaya aure ya mutu me ya jawo uban an samu kuna gane ne ido ne halinta halinta halinta baki shi ke yanka wuya ki gyara halinki wata mata ta saki jiki ta je ta yi zage-zage ta rage uwar miji ta rage uban miji ta yi rashin mutunci ta yi kala-kala labari ya koma wa uwar miji labari ya koma wa miji aure kan babu haihu wani ya ce wallahi duk matar da ta zagi uwata har abada na rabu da ita kuma wallahi ba laifi ya yi ba ta haifa miki ni kuma ki zo ki zage ta malama ga miki na yau fa har gurup ake budewa fa na zaki iyayen miji gurup na tafi da kawaye wannan ta turo ta zazzaki wani mijinta ta zage uban miji ta faɗi halinsa ta babbata shi a wasan fa a telegram fa suna da gurup kawayen da ba ma sanin su kika yi ba ba duk kika san su ba kuma duk abin da ka rubuta rubutun ka da boye suka da komai yana nan kwakwa kawai wani zai ko screenshot zai iya ɗauke je tura wa wancan ai wannan wayar da kuke gani yanzu wani caji jakin ai ba zuri a ciki ba mamaki kishiyar ki tana ciki gurin da ya zaki ki gani yanzu da mutum zai iya zuwa shiga gurin ma ba da lambar waya ta da wata lamba daban da ba san shi da ita ba ki saki jiki ki ta rashin hankali ko ki ta rubuta ta kuma da kina tura wa kawai kawai da rubuta turo wa miji ki ko da tura uwar miji yanzu ba mata abu da ce mana idan mace yar kawai ki tana son sirri da ta zo wannan waya tana buɗe ta kawai sai ta buɗe bluetooth iyaye na mata da rusul wani abu ne da ake tura sako abin nan yana shiga kawai sai duka yake shiga kuna hira da kawarki za ta ɗebe duk abin da ke cikin wayarki haka ake yi da ta kunna bluetooth ɗinta ta kunna naki ta yi asirci ta yi receiving sai ta ajiye waya sai ba ta sani ba kuna ta hira iya ta shiga duk picture ɗinki hotunan ki da kika ɗauka a tsirara da wanda ya tura saurayi da wanda ya tura wane ne ta ɗebe su gaba ɗaya in ma boys ɗin ta tuttura in ma videos ɗin duk ta tuttura kuma kuna zaune ba wayar ta ki ta karba ta kwana ba a shi yasa ba a fiye ba wa kawa waya ba wai kawai wai gawai ta daddana ta daddana ko kin tafi kama ruwa ko kin je alwala kafin ki dawo ta dandana ta zo ne ta kwashe komai wallahi sai yi gidan a duniya ba sirri yau kuma ba amana da wanda suke zuwa sayan kati su ba da wayar su wai a je a sai musu kati a kanti wai mai kanti wai dandana wai wai sa musu kati yau yanzu ba gyaran wayar ka idan ka bayar ba gyaran wayar ki in ta lalace ta ba in aka samu mutum ba ya gyaran wayar kafin wayar ta dawo ya kwashe komai na shi kawai sai dai ki ga hotunan ki marasa da daɗin gani a duniya ba wanda zai so gan shi in ba ke ba amma sai ki gan shi a duniya sani ba kuna hankalta kuna ganewa yau kan bikin ku ya gani ya ce babana ne ya ce ki gama hanya ki tafi ya ce na su ki yake tafi kawai annabin Allah yana sallamar ta kawai sai ya wani wata annabi Ibrahim ya ɗauki lokaci mai tsawo bai dawo ba ya sake dawowa wata rana kuma sai ya dawo bai samu annabi bayan da bayanin da fita bayan ya sake sabon aure ya shiga gidan annabi Ismail ya shiga wajen matar sabuwar matar amaryar kenan da annabi Ismail ya aura ya ce ke ina mai gidanki ta ce ya tafi yana nemo mana abinci da farko dai arwa aka ce ta yi marmara ba ta karbe shi ta wanke masa kansa ta jajjara masa abin da dokinsa ta kakkaɗe masa kura ta yi masa abubuwa ne da yawa idan ba ta fasa kawai ta daga cikin da tsoho ba zai taimake shi idan matan kirki ita ce mai kula da zirgai matan kirki mai kula da uwar miji matan kirki matan arziki mai kula da uban miji matan kirki matan arziki mai son dangin miji ba mai gaba da dangin miji da yan uwan miji ba dan uwanki ya zo kina cin dan uwansu ya zo kina cin arziki a wajen su kuma kina cin tarshani da bala'i ai siyasa ake yi mallake wani miji yi mata hidima ba ta abin da take so a zauna lafiya ai kin gama da ita tun da kin ɗauke dan da shi kije kwana yana hannunki amma in baki nemi sulhu da iyayen mijinki ba ba za ki samu zaman lafiya a gidan aurenki ba komai yadda yake sarki wallahi bakin cikin da zaki rika sanarwa sai hana shi barci fadar bai fi karfinka sai da shi wasa haka ita wannan mata a yi lalle kan lalle ta iya annabi ibrahim ya ga hankalin da yake tunanin ta ya ce kai fa'antum yaya kuke kawai allah ya ce yaya rayuwarku ta ce alhamdulillahi nahnu bi khairin wa sa'a muna cikin alheri muna cikin yalwa da rufin asiri malama ki duba bambanci duba bambancin mace biyu ki zama mai ganin mace a a kirkirinta a a waye waye ba shi bane ba shi bane wallahi ba a fuska bane ba a kyan jiki bane ba a rawar kai bane ba a waye bane ba hali hali akwai mutum da yake wallahi malam mata da in za ka sa mata yatsa a hannu ka sa mata yatsa ka a bakin ta wallahi ba shi daura ba yace ni dai ba zan iya tuna mun da ya ina na ce ayi abu kaza ba ce ba bace mai da'a yace ba ta da damuwa ga hakuri in abu ya bata mata da sai dai in ji tana kuka to sai dai ga hawaye abin da ta ni ma dan kama dan na hawaye in je dan shirya mata ce yi hakuri Allah ba ki hakuri haka ake rayuwar mai daɗi ba ta iya buɗe baki da zaki miji ke ba ba haka kike ba yace ko da daɗi ko ba yace wala ko ba ta da lafiya sai dai ni in gane ba ta da lafiya in daga wata kafa in ce je ki huta amma wallahi hidima suke min daga ciki amma ma sai yanzu wasu da tana bacci mijinta bai ce ta ce da mai abun karyawa ba wani aka ce yaya ka zo kullum kana sayan abinci da zaɓe yake to ba ta tashi na yi magana ta ce ba wanda ya ce tashi ta da tashi ita ita sai karfe sha ɗaya take tashi ya ce ni kuma ma'aikaci ne karfe bakwai ya shiga takwas haka zai je yana tura layin shinkafa da wake ɗan waken safe a siyo mata yana da mata iya da kaftare mai gida ga mota amma mata tana can tana kwanciya gida kamar doya aka ajiye wani ya dawo gidansa ya ce ina abinci na ce ba ba ko akwai magana ya ce babu ta ce ku taka ka siyo mana kuma ya fita ya je ya siyo kuma ta zo ita ta buɗe ledar ta ƙare takardar maiya da mafiya da ita aka ce ba ta da kunya ta buɗe ta ce ban yi ba mutum mai hakuri ya je ya siyo abincin ya kawo ta ce a je a siyo a kawo musu wata ta buga masa waya ta ce yau fa ka taho da abincinka ya ce me ya faru ta ce wallahi ba ta da ra'ayin abinci ba zan iya ba zan taho da abinci ba yau me ya faru ma ta ce a lafiya ta tara kawai ba da ra'ayi ta ce to haka ya tsaya a bakin mu hanya ya je siyo irin wannan azabar ba kuke wa maza da ku irin wannan ba kuke wani ya dawo ya ce ina abinci na kace baka sani kicin din bane yace na sani tun da ni na gina shi yace gama kurun tunsa ba komai yace haka suke kwana wani ya dawo gida ba tare kiki ba lale mara ba ba sanzu da zuwa ba abinci ba abun sha ko ɗan shayi da za a ba mutum da dare duka makogoron ke don samu ƙarfi ƙarfi ba ta yi ba ya zo ya kwanta can wajen karfe biyu biyu da rabi sai ya ji ana tashi sai ya ga mutum a zaune a tsakiyar gado matar ce ba tana zaune ta daɗe kafa ta tashi tana tashi tana haka tashi ta zai tashi yace lafiya yace lafiya kalau ina da ina da magana yace kuma karfe uku tace yanzu za a yi magana yace wance kake zo ki mun masifa da daddare nan wallahi sai ka tashi da har ki Allah ba kai kai barci ba wallahi kaza kaza yace malam haka na zauna ta gama mun bala'in da za ta yi mun tana masifa ta je gari da bada bada bada Allah kare ai malam du kullum idan kai sujada kai addu'a Allah raba ka da sharrin mashi yace malam haka ne maza maza ne alwala lokacin fita sallah bi bane jin na jira la gani ni ne farko ma bude wallahi yasa wani yace duk lokacin da ka ka ga wani namiji yana samu gwazo a masallaci lokaci lokaci to ba mamaki matar su ce ta koro shi ba zuwa Allah ba ne bala'i ne yayi yawa a gida wannan abu kuma ku tambaya haka yake faruwa to irin wannan mata dan Allah ya sa a yi zaman lafiya mijin ke yana cikin bacin rai mijin ke yana cikin damuwa ba za ka tada bala'in ta ba sai ukun dare wallahi kuma dole ya haƙura dole ya haƙura akwai wanda yake wallahi ma da kwana da ta ta rutsa da wallahi maman momi ta ce ba za a fice ga wallahi kara bala'i masifa wannan baiwar Allah annabi Ibrahim ya tambaye ta ta ce a muna cikin jin daɗi da yarwa malamai suka ce wallahi bayanin da ta yi nan fa rufe asirin miji ne kawai dan a lokacin da aka guda jini wani ta yabi ta yabi annabi Ismail ashe ba su sani ba baban shi ne ke ko baya zo an yabi ɗansa ba dole ya ji daɗi ba to shi yasa ki kula wani lokacin wallahi za a iya kiran ki a waya ma ana rikodin ba sani ba a zungure ki ke faɗi wani abu akan miji ko uwar miji ko uban miji ko na ana rikodin da abin da aka faɗa ki alhamdulillah kuma kin ga kawaye ko wallahi ki daina yadda da kawaye in kina neman mai yaudara a yau kawa sai wanda Allah ya kubuta ba su da kirki kawai ki za su iya kashe miki aure in kika saki jiki kike ta zuba surutu kike magana sai dai ki je ki ji maganar kafin za a gidan zurgai ki duba sama da kasa kike wallahi ji wani maganar da kuwa ba wacce ba wacce ko aminiya ta ce na yadda da ita ba za ta yi ba ashe kuma wacce da ta dauka ta je ta faɗa ita ma wata wacce ita ba ta je ta faɗa kina dan zaman zaman ki yadda auren da yake wahala yake tsada a zo a shuka miki masifa ki daina yi ai yanzu ai rufa wa juna a fili ake ai fefe fefe ake kowa da irin iyayen da za ka yi mu'amala da shi annabi ibrahim ya ce yaya abincinku kuna samu abinci ta ce alhamdu bi khairin wa sa'a ta ce alhamdulillah muna cinyarwa ya ce mata tambayoyi ya ce yaya abin shafa ta ce ba komai muna shan ruwa abin shan mu ruwa muke sha yace to kuna samun abinci sosai kuna ci kace har da nama ba yana zuwa yi farauta a kawo mana nama mu ci sai mu miji ki duba wacce kuma balla da rijiya haka kuke da ba yanzu namiji da yake da mata biyu ko mai mata uku wallahi malama ya san asirin ku tara ko gobe namiji zai iya rubutu akan matarsa ya san halin kowa akwai mai shaidan kwaɗayi akwai mai ciki bibi da gulma akwai mai haƙuri akwai mai tausayin miji akwai mai jin dai akwai mai caji aljihun miji akwai wacce in ta gani ko naira biyar ne za ta ajiye a inda da gani akwai wacce ko shara ta zo yake na kuɗin mijinta wallahi za ta share wurin ta ajiye shi inda yake akwai wanda biron mijinta in ya ajiye wallahi ba ta canja biron wurin zama da haka in zai shekara ɗari da zai dawo wala ne sana akwai wanda ya manta wajen naira dubu ɗari biyu da wani abu kudin da sun fi shekara ya aka yi ya aka yi wata ran ya zo bincike kawai sai ga kuɗi sai ce ce wannan kuɗin ba sai ma ta ce ba kuɗin ka ne mana ya ce kuɗi na ta ce wai ba ka san da su ba yake shi na aje ta ce ai kudin ka ne yau shekara guda ina ɗauka ajewa sai ta ce wallahi wallahi na manta na manta Allah ya miki albarka ba ki kashe ba ta ce don me zan kashe kuɗi na ne yanda ya ajiye sunna a ɗaiɗo ya sarar shekara guda har kudin ka ba za su lalace a cikin tsumman kana ya ajiye ya ɗauki kuɗin sai dan wani wani abu ya mata abun alheri ya ce a'a har da wahala kuma to na dole duba mace mai amana duba mace mai gaskiya amma wata ina to yanzu yarinyar yanzu budurwar yanzu wanda daga zuwa hira daga hira za ta fara leƙa aljihunka kana shigowa tana dubawa ta gada dan tudun ko yaya tudun waya ne ko akwai wani dan abu mai dan sauri in ka shigo da jakar to kai kunna mun kan Allah in ka shigo da dan jakarka ana dan dubawa ko ka zo da dan wani abu kulle duniya ce kawai a gaban sai abin da Allah ya kai wannan mata ta yaba da Ibrahim kawai sai annabi Ibrahim ya ce Allah mubarak lahum fil lahm wal ma Allah ta wata albarka cikin tsawon da suke ci da da ruwan da suke sha manzon Allah da ya zo bayani a hadisi yake ce sahabbai ولم يكن لهم يومئذ habbo ko kwayar abinci ne babu a gidan kwaya na abinci babu a gidan walau kana lahum da a ce akwai kwayar abinci da annabi ibrahim ya hada da wannan kwayar abinci ya yi musu addu'a sai annabi ibrahim ya ce idan mijin ke zo ki gaishe shi kuma ki ce da shi ya rike kofar gidansu ya tabbatar da kofar gidansu ya gyara ta kwatsam bayan da shi da ya tafi sai ga annabi ismail ya dawo sai jikin su ya daɗa ba shi cewa akwai alamun kwababan shi ya zo gidan sai shi hana ta kuma ahad akwai wanda ya zo ta ce na waye ta ce a tana shekun hasanun hayati wani dattijo mai kyakkyawan yanayi ne don Allah wacce kuma ta ce wani tsoho wannan kuma ta ce wani dattijo mai kyakkyawan yanayi ta yanzu ta tsohon ba ta san waye ba sai ya ce me ya ce ta ce ya tambaye ni ina kai ke mai kika ce sai ta ce ka tafi nema ya ce miki wani abu eh ya tambayi a rayuwar mu ke mai kika ce tace ai muna cikin alkhairi haka na gaya maka an gaishe ki ya miki wasiya da wani abu tace kwarai kuwa yace me yake tace ya ce ce maka assalamu alaikum kuma ya ce gaya maka kula da kofar gidanka kawai sai juya ya kalle ta yana mai murmushi yace zaka abi ibrahim babana ne annabi ibrahim kuma ke ce kofa da ya ce yanzu ke ki ina shaida miki kin samu jirgin zama a gidan nan baba na ya ce kula da ke baba na ya ce rike to malama kin ji sirrin da ya sa iya ƴaƴa suke kula da iyayensu idan kika bari kika samu matsala da uban mijinki to za a iya samun damuwa kin ji sirrin da ya sa mazaje ba sa wasa da maganar iyayensu mata shi babanka yana iya baka shawara a kan karike matar ko karamar ita ya ce to ya ce in rike shi in kula da shi can wasu shekaru sai ya dawo yana dawowa sai ya zo ya tarar da annabi ismail a gida yana feke kibiya ta harbi zai fita daji karkashin wata tsatuwar bishiya a gindin rijiyar zamzam guri ya yi albarka har bishiya ta tsoro yana gabin annabi ibrahim annabi ismail ya tashi ya ruga da gudu ya rungume shi irin yadda ɗan ya ga ubar sa yake ki duba duk shekarun baya ya zo ya zo ya zo bai same shi ba yanzu kuma sai ya zo gashi ya gashi yana ganin sa ko magana bai yi ba ya ga dattijo dogo sun bane na mutum da kyakkyawar halitta kawai jikin sai ce ai baba na ne ya je rungume shi ya yi masa irin abin da ɗa yake wa ubansa da kuma yadda uban yake wa ɗa shi ma irin gume shi ma ya rike shi suka rike juna suka daɗe ya ce ya Ismail ya Ismail ya Ismail ya dana Ismail inna Allah amarani bi amri ina shaida maka na zo in gaya maka Allah ya umarce ni da wani abu ina so kai min da'a akan abin da Allah ya umarce ni to annabi Ismail ya shiru tunda ya san dai da can annabi Ibrahim ya bashi labari Allah ya bashi umarni ya ce ya kashi to yanzu fa sai annabi Ibrahim kafin ya gaya mai yace wato yanzu ni za ka taimake da kan wannan al'amari sai annabi Ismail ya ce wa wilu zan taimake ka ya baba ya shiru sai annabi Ibrahim ya ce fa inna Allah amarani an abniya hauna baitan nas Allah ya umarce ni a nan gurin inda kake a nan gurin kusa da zabtar da ya ce in gina masa ɗaki a gurin in ji malama ashe ɗakin kaba nan Allah da kansu yi ce a gina masa shi ya kamata ki tara kuɗi ba ki je ba ya kamata mai gidan ke tara kuɗi mai je ba ya kamata mutum Allah ya masa rufin asiri bai mata ya je je maka ba Allah ka kai mu maka Allah ka kai mu wannan ɗaki naka Allah ka samu da rabon mutum wallahi ko sana'a zaki tara kuɗin ki ki mai sani ba ki daskara ki samu na kujera ke mai gida ina neman izini zan je unguwa ina za ki ke neman izini da zan je unguwa na ba ki dama sai ki ce to zan tafi makka ba unguwa ba ne babbar unguwa ke ya ce Allah ya ce in gina masa ɗaki a nan gurin ya ce zan taimake ka zan taimake ka daga nan ne kawai suka kama jini ba Allah ce wa idh yarfau ibrahim wal qawaid min al bayt wa isma'il ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم tuna yayin da annabi ibrahim ya daga foundation ya daga asasi tubalin gini na ɗakin allah nan sai yana wulla masa tubali shi yana ginawa a shi annabi ibrahim magini ne ginin azumin nan ginin ƙasar nan da kuke gani ba a san ginin ƙasa ba a garin nan to da irin wannan annabi ibrahim ya jirka yinkawa da zuwa yana jefawa yana yin jini yana rabbana ta gabbar minta inda ka ta samir rabbana ta gabbar minta inda ka ta samir ya Allah ka karba mana kai ne mai ji kai ne masani kai ne mai ilimi da haka aka gina ɗakin nan har aka rufa shi wannan gida tana da hajara gidan da yayi albarka malama ina na hajara ta rasu duk wannan labarin da ake na na hajara tana kabari ina na na ta rasu ta tafi ta bar mijin duk wanda abin da aka yi babu shi yasa mace ki yi biyayya da ladabi wa mai gidanki ki tafi ki bar alheri ki shuka alheri daga nan nake neman addu'a gare ku da mutanen duniya duk da suke kallon mu dangane da wace baiwar Allah ɗalibar mu yan hizba a nan sakatariyar mu ta hizba jiya jiya Allah ya mata rasuwa da azahar gaba ɗaya yau in hizban nan ba ku ga fuskar su duk suna cikin damuwa ba wallahi mutuwa a jiya muka je muka mata sallah matan nan ina kallon ta ana gasar kullum shekara wannan taimakon da ake tattarawa kullum ita take har haɗawa ta rubuta ta aji sakatariya ce tana cikin masu rai masu mana hidima a wannan addini matar ɗan uwa ɗalibin mu Abdulaziz mijinta ma haka yake ni tun da na zo garin nan ina wa'azin nan Abdulaziz muna tare da shi mijinta dogon mutum mai haƙuri aike shi ne infiyanar abdulaziz ko takalmi ba ya bari na rike wannan ina fitowa a masallaci zai rike na fita zai buɗe mota gyara wurin karatu tun muna gyara hajji jas Abdulaziz haka Allah ya ɗauki ransa sannan ya faɗi ya mutu bawan Allah na muna ƙaunarsa kullum idan matan nan ta zo na gaji sai na tsaro Abdulaziz ne ita ma haka aka yi ciwo aka yi ta fama sai ta fama da ciwon zuciya shekara ko kullum shekara sai ta zo na ba ta addu'a kullum sai ta ciwo da ruwa na sassan ko ruwa ya mata addu'a ce malam ta mun addu'a na kasha in ta ba ta addu'a ta sai ta wuce malam na ji sauki ni ma sai ji daɗi wallahi to ban sani ba shekaran jiya haka kullum a gida sai nake tambayar wani ɗan ba nace ni wance kan ban ganta ba ai ban ganta cikin masu aiki ba yace tana nan sai to alhamdulillah na dauka dai kawai irin yanayi ko ba ta fara fitowa yake ba ko na ashe ba lafiya ta ce a bata a bata abinci ta ci ta ce ya ishe ta zaku ci mahaifiyar ta take gaya mun jiya ta ce ba a dafa mun ki duba wani ikon Allah ta ce kifi take so kuma a dafa ba ba ya soya ba kin san da kuma wani manzo Allah ya faɗa abu farko da za a fara girin wadan aljanna da shi shine kifi hadda kifi lokacin da nake mata ajiya a lokacin da la'asar bayan la'asar uwar ta ce ga kifin nan ta malam a kan wuta ban sauki shi yana nan da shi ba wanda ya ce ko kin zauna wa biyu ta ce a dafa mata ruwa za ta yi wanka aka dafa ruwan yadda ta ɗauka ta kai mata banɗaki uwar ta ce ƴar ta raka ta banɗaki da kai ta insha Allah wankan da bata rufe ashe ruwan da za a yi mata wanka ba wannan kaɗai ba yadda Allah ya girmama matan da ta samu mutuwa a watan Ramadan watan alheri watan abuwa watan da Allah ya ce wa annabi ya rufe kofofin wuta gaba ɗaya ya buɗe kofofin aljanna ai mutuwa a watan Ramadan inda da imani ba ƙaramin nasara ba ce wallahi muna mata murna da wannan mutuwa wannan wata kuma muna fatan Allah ya karbe ta a matsayin shahidiya da hidima da ta yi wannan addini yanzu haka yi nufin ɗin da na hizba yana nan a gidan nan amma ba wanda zai tsaye ba Allah ya shiga ta Allah ya yafe masa to haka rayuwa ce ta kwana shi ne amfanin wa'azi na je a aiki da shi kowa ya gyara ba wanda zai damu a duniya da duk tafiya za mu yi gaba ki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala